ممن افترى على الله كذبا لو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن اسلم waye ya fi zalunci wato ma'ana istifhami man din istifhami ne amma ma'ana istifhamin nafayi ai la ahada ai ba daya azlam yake ya fi zalunci mimman iftara ala Allah kaza daga wanda ya kirkiri kaya ya kirkiri kariya ya dangana ga Allah min isbati shariki ilai ya dangana abokin tarayya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yace Allah yana da abokin tarayya wal ma'ana abinda ake nufi laysa ahadu azlama mimman fa'ala wahidan min al-amrayn ba daya da yake yafi zalunci daga wanda ya aikata daya daga lamuran nan guda biyu shine dai ko dai kirkirkar ya dangana ga Allah au kaza bayati ko ya karanta da ayoyin Allah al-Qur'ani shine Qur'ani ba ƙarya irin a kirkire abokin tarayya a dangana ga Allah ko kuma a ce Qur'ani ba gaskiya bane to ƙarya ta ƙarshe kenan ba wata ƙarya da yake ta kai kamar wani da fama ba luka ballantana buban jama'a bai nufuma wanda ya tsakaninsu kal mushriki na kamar mushrikai wa ahlul kitabi da wanda aka ba littafi fa inna kullan minhum wa qa'a minhu al-amran dan kowanne ɗaya daga cikin su wannan lamuran guda biyu sun afu da gare shi sun da'awa cewa Allah yana da abokin tarayya sun da'awa kuma cewa Qur'ani ba gaskiya bane innahu lamarin da sha'anin la yuflihu zalim azzalimai bayan da za a yi sarabauta ai sha'an ai lamarin da sha'anin azzalimai ba sa rabauta la yafuzu da madlubi ba sa ne rabauta da abin da suke nema bizalika ai bisa ba su tara da sababin abin da aka ambata wal iftira'u aw takzib shine karagar karyar a dangana da Allah ko kuma karyatawa da Qur'ani karyatawa da littafin da Allah ne subhanahu wata'ala ya saukar da shi wa yawma
wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tad'un wa zkurtuna yawma nahshuruhum ranar za mu tashi halitta jami'a gaba ɗaya za mu tashe su alhali gaba ɗayansu ba za a kyale kowa ba summa na ku sannan kuma mu ce isharata a tare summa abin da sa zo da summa isharata dan nuni ila anna su'ala ba da hashar zuwa cewa tambayar nan da za a yi bayan tashin alkiyama ne wal hashru yadulu al kuffari tashin alkiyaman nan ko yana tsoga wanda su kafirai kadar hamsin alfa sanatin kamar shekara dubu hamsin wani makasudu min zalika manufa da kawo wannan magana rad'un a tsawatar da su a tsawatar da su daga abin da suke wani tsajiro da tsawatar da su lalam yau nuna ko dai sa imani fi duniya a nan duniya fayama nuna min zalika yau su amince daga wannan ranar wa haulihi da tsarmatukansa والقول إن كان على أمثلة الملائكة فظاهر wannan magana idan mala'iku ne za su faɗa musu za ta zo ne bisa asalin mala'iku to a fili yake wani kana mina la'i ba sharatan idan ko Allah ne zai faɗa musu to ware da alai na qauluhu ta'ala anan fa wata magana za ta zo gare mu wadda za a ga kamar ta yi mu'arara da wannan wanne ne faɗin Allah wala yaqulu muhu la yaqulu Allah ba zai zance da su ba ranar kiyama wa kallin jabu amma ta yi ba da amsa bi annahu bi annal ma'ana cewa abin da ake nufi la yukallimu ba za da zai zance da su ba kalama riran wa rahmati zance ne ya da rahama amma zai zance da su zance ne yi musu kuris a ce ina abokan tarayya in kulta in kace muku da rahatul aya abin da wannan aya ta hukunta anna shuraka to abokan tarayya da su halin ne ba ba sa tare da su an kwata da kaulin ta'ala amma abin ku ta fada ubangiji tabaraka ta'ala ko shuru da zira zira mu wa azwa jahum wa ma kanu yabduna min duni la faduhum ila sawa'id jahim ku tashi wayannan da suke zalunci kansu da tare da wani da Allah da kuma kan da suke da awacewa ko da abokan tafiyar su a duniya shedan da suka bar da su da kuma wanda abin da suke bautawa ba Allah ba shi yasa ku dora su akan hanyar da za ta kai su wuta ku dora su akan hanyar da za ta kai su wuta to wannan annan maharruna ma abinda wannan aya take nunawa a tabbas suna tare ne suna tare da su a fa kaifa ja'u bainahum kaka za a tare tsakanin ayoyi guda biyu da wanda ta ce ina suke da wanda ta ce ai suna tare to ujiba sai a bada amsa bi anna su'ala huna cewa tambayar anan waqi'un ba da tambayi me akwa ne bayan ba ce fadin su ba ruwan su da su alka'in min aljanibain wanda zai afu daga bangaren biyu su wanda ake bautawa za su ce ba ruwan su da masu bauta musu su kuma wa'anda suka bauta din za su ce ba ruwan su da abin da suka bauta a wato ta kowane bangaren kenan kowane zai zai mutum ɗaya wani ƙida ima bai nan min al'asar bar alaƙi da yankewar abin da ke tsakaninsu daga sabuba da rataye-rataye wa urihu lahu an dangana su gare su li'anna shirkata domin tarayya ta tabbata su ya tihin wata ƙaure ta afkure da ci da sa sunansu da kuma ƙagensu ba wai abokan tarayya bane na haƙiƙa ƙada ta'ala ubangiji tabaraka wataala ya ce ma ta abudu min dunihi illa asma'u sammaytu ummuha antum aba'u ba ana buke bauta ba Allah ba in ba sunaye ba ko ku ne kai mata suna ku da magabatan ku ma anzalallahu bi hadin sulah Allah bai saukar da hujja akan cewa a bauta mata ba za a tashe su gaba daya a ce ina abokan tarayya ko wani kuriya ko annahu shuraka billahi cewa su abokan tarayya ne ga Allah sun malafa kun fitatuwa
ثم لم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ربنا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم وفتنتهم sannan ba abin da ya zamo maganar da za a ji daga gare su ba abin da zai zamo maganar da za a ji daga gare su bin nasbi ana fiddatu an karanta shi kansa lam takun an karanta da qira'a biyu akwai lam takun akwai kuma lam yakun haka nan fitnatahu shi ma an karanta da qira'a biyu akwai qira'a fitnata shine bin nasbi akwai qira'a kuma fitnatu shine bin rafi ai ma zartu sannan ba wani hanzari da suka kawo illa aba fadin su sun rantse da Allah mai tafi da komai nasu su dinnan ba su tare da wani da Allah ba wato shi rabbina akwai qira'a biyu rabbina bidajarra kenan ya zama na shi ne na Allah akwai kira ko wallahi rabbana ya zama ne da un kira ne suke cewa wallahi ya ubangiji su ba tsare da wani da kai ba qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ya ce انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون gobiyan da suka yi wa kawunan su karya a binafi shirki an da suka kore tarayya tarayya da Allah da gare suka ce su ba su yi da'awar wani akwai wani wanda yake abokin tarayya da Allah ba a cikin zama wasu ubangiji alhali a rayuwarsu ta duniya sun yi da'awar cewa Allah yana da abokin tarayya shi yasa su kansu da kansu sun dawo sun karyata kansu waran la'anhum ma kanu yaftaru a binafi shirki an da kore tarayya da gare su abinda suke sanci suna kirkirarsa ya bace da gare su abinda suke kirkirarsa alallahi ga Allah mina shuraka daga abokan tarayya
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنهم من يستمع إليك يا رسول الله لكن كافرنا nan akwai wanda suke sauraron ka za karata idan kana karatun Qur'ani sababu nuzuliha sababin saukar wannan ayar annahu istama abu sufyana wa abu jahal to abu sufyana da abu jahal sun taru abu sufyana da abu jahal sun taru wa umayyi da wal walid ibn al-mughira da walid ibn al-mughira wannan rubn al-haris da na rubn al-haris wa wato shaybatu na rabi'ata da wato da shayba wanda su bin ya'yan rabi'a ne umayyi ibn halaf da umayyi ibn halaf wa harisun amir da harisun amir wa'annan gaggan kafiran maka sun hadu yastami'una al-qur'ana suna sauraron qur'ani suka ce da naro ya aba kutaila ta ya aba kutaila aba kutaila alkunyar sace me manzo yake faɗa a ba kutailata wata duka sai ya sa kutai bata ba kutai batu bane kutailatu ma ya kunu ma mun me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sai a naru ya ce ما أدري ما يقول ni ban gane maganar da yake ba غير أني أراه sai dai na gan shi yana motsa harshensa ويقول أساطير ya kwaya kuru a sadirar awali da yana faɗar maganganu irin na labaran mutanen farko مثل ما misalla ma kuntu ahadisukum irin abin da na kasance ina faɗa muku
قرون ما بيت daga tsare kullum suka huce وكان النبي كثيرا nauru ya kasance mai yawan tafiye-tafiye ne كان القرون mai ba- mai yawan ba da labari ne daga tsare kullum suka wuce وأخبارهم da labaranta وقال أبو سفيان abu sufyan ya ce إني أرى بعض ما يقول haka ni dai a fahimta ta wani abu daga cikin abin da yake faɗa gaskiya ne قال أبو جهل sai abu jahal ya ce كل الله kalla ko ɗaya ba wani abu da yake faɗa gaskiya za ta tsirra bishayin min haza kakka yadda ka ce za ka ba da gaskiya da wani abu daga cikin abin da yake faɗa في رواية a wata ruwaya shi abu jahal abin da ya ce الموت mutuwa ta fi sauƙi gare mu daga a ce mu yadda da maganarsa وأخرج يستمع an kawo yastami'u mufradi ba a ce yastami'una ba براءة الرجل don kula da lafazin man
وسيأتي في يوسف
mura'atu ma'anaha amma a suratu yunus cewa aka yi wa minhum man yastami'una ilayka afa anta tasbi'u summa to
هنا hikimar da take cikin kula da lafazin man anan أنما هنا cewa ma abin da yake nan في قول قليل ana magana ne akan yan mutane tsiraru وفيما يأتي wanda zai zo ku a suratu yunus ana magana ne akan kafirai jami'an gaba ɗayansu ana magana ne akan kafirai shi yasa aka ce man yastami'una ilayka wajja idza qara'ta suna sauraron karatun ka lokacin da ka karanta waja'alna ala qulubihim akinnata mun sanya rufe-rufe akan zukatansu aghadiyata rufe-rufe Allah ya abu wanda wannan rufarfan da muka sa ita take hana su a ce su fahimci Qur'ani ya fahimci Qur'ani su fahimci Qur'ani wa fi azanihim waqara mun sanya kurinta a cikin kunnuwansu fala yasma'unahu sama'a qabul ba sa jin Qur'ani ji na karba ba sa jin Qur'ani irin jin wanda zai yarda da shi wayan yaro kulla ayatin da a ce za su ga duk wata mu'jiza da za su ga duk wata aya da ya minu biya ba za su imani da ita ba saboda Allah bai nufi imanin da gare su ba ba ganin aya ne ke sa a yi imani ba cewa Allah ya nufi a yi imani wannan shi yake saboda a ce an yi imani hatta idza ja'uka ayyan da suka zo gare ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukazzibu yujadilunaka suna jayayya da kai a game da lamarin qur'ani ya qulu lazina kafaru sai a ji wanda suke kafirai suna cewa in ma haza wannan bai zamo ba alqur'ana wannan qur'anin bai zamo ba ko alqur'an wannan qur'anin bai zamo ba illa sadirul lawwalin sai ko karshe karshe ne na mutanen farko kala aurahiki kama maganganu na bandariya wala azim kuma ganganu na ban mamaki jam'u suratin bin rami shi asadiru jam'i ne na usuratu da ramma usuratu ba asuratu ba to وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون wahum alhali su din nan yan haunan nasa suna hana mutane an daga taba daga bin annabi sallallahu alaihi wasallam wayan auna su kuma akan su suna ƙara nisanta ya taba aduna suna ƙara nisanta anhu daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fala yu'minuna bihi ba sa ba da gaskiya da shi suna hana mutane daga su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga sauraron qur'ani sannan su dinnan suna ƙara nesa daga bin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar a wato yadda aka fassara haka wasu malaman suka tafi a kai wakila wasu suka ce na zalafi abi dalib ta sauka ne a cikin lamarin abu dalib a wa laifisa wannan fajan ramiri da aka kawo lamirin jami aka ce wa minhum man man yadda wa wato wahum hauna anhu wayan auna anhu ba ce wa huwa yanha anhu ko yanha anhu
أشار بذلك an yi nuni ne da wannan إلى أن الكلام على zuwa cewa رواية maganar bisa shafe murafi ne wakila zazzala fi abi dalib ba laifa jamu ramiri bi itibari atbai da ka kawo lamirin jami duba da mabiyansa ne to shi abu dalib kana na ha an azahu ya kasance yana hana quraishawa daga gaske za su taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yu'minu bi alhali shi dana bi imani da shi ba bai da imani da shi ba ai wa kana hadibu nabiyya alaihi salatu wassalam ya kasance yana magana da annabi alaihi salatu wassalam bi qawlihi da fadinsa wala qad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula malamatu aw hazari sabbata law jattani samahan lidhaka mubina fastabi amrika ma alayka gararatu hatta uwasta fi turabi rahina wala qad alimtu yake cewa na tabbatar da anna dina muhammad to addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min har addini bari yace dina ina da kayan addinan mahalitta dina a matsayin sa na addini laulal malamatu in ba dan ina gudun ka a zarge ni ba aw hazari sabbatan ko ina jin tsoron a dawo ana zagi na bayan mutuwa ta lokacin ta ni samhan bizak da ka same ni mai baiwa ne da ba da gaskiyar da kai mubina mai bayyanawa da ba da gaskiyar gare ka fasuda abi amrika ka bayyana da lamarinka ma alaika gararatu ba kunci a gare ka ko ba rintsewa a gare ka ba wanda zai taba ka hatta uwar sarafi turabi rahina har sai da zan da za a jingina ni a yi min matashi a cikin tarbaya ina abin jinginarwa ma'ana har sai sanda na shiga kabarina sai in na shiga kabarina wa hazal qawlu wannan kaulin na cewa ita wannan aya ta sauka ne akan shi Abu Dalib ibn Abbas shine kaulin da aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas wa da Amr ibn Dinar da Sa'id ibn Jubair bada da cewa ita aya nan ta sauka ne a cikin mushrikai ga wasu jama'a daga daga cikin jama'a shine abin da jama'a wasu jama'a suka tafi akai minhumul kalbi kalbi yana cikin wanda suka tafi akan cewa aya nan ta sauka ne a cikin mushrikai da sarrul basari ومنهم الكلبي والحسن ياسر البصري والأقرب للسياق ما قبلها وما بعدها المعنى الأول أما أبن ya fi dacewa ga yadda aka tau da magana kafin ita da kuma yadda aka ci gaba da faɗan magana bayan ta a ɗauki ma'anar ta farko a ɗauki ma'anar ta farko fata ammal ka tsaya ka lura da wannan bayani da aka yi wa in yurikuna ba wanda suke halakarwa ma yurikuna in din lafiya ce ba wanda ke halakarwa bin na'ai anhu da nisanta daga manzo sallallahu alaihi wasallam illa anfusum sai ko kawunan su yana rarrahu alai sai cuta kaɗan zai koma ne a gare su wa ma shuruna bi zalika alhali su ba san haka ba su ba san haka ba ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين walau tara ina ma a ce za ka gani ina ma a ce a gabanka za a yi wannan abu a ce ka gani almasul min zalika abin da ake nufi daga wannan hikayatu ma sai qaumin al-kuffar haka yato abin da zai afku daga kafirai yawmal qiyamah ranar al-qiyamah wa tasliyatu nabi da ba da hakuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa abin da ake nufi law tubsum ina ma a ce za ka gani da idanunka abinda zai saukarwa waɗannan mutane kafirai a lahira ai da za ka gani da ka ga lamari mai girma wanda zai sa ka manta da duniya saboda shi ana magana ne da shugaban ma'anin muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mai tafsirin mu ya faɗa jalaluddin suyuɗi in ka ce wannan ya fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai eh bai zanka bisa haka ba ta riko da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai fada ya zama ya gama kewayewa da duk wani abu da zai afku a duniya da duk wani abu da zai afku nan gaba a lahira to sai a baka amsa da cewa wannan ya zo ne an saukar da wannan aya ne kafin a ce Allah ya sanar da shi da lamuran lahira bisa tafsiri kuma an ba da amsa ayaran kuma bi annan shida balahu cewa ana faɗar magana ga manzo Allah amma ba shi ake nufi da magana ba ana nufin al'ummarsa ita ra'a din walau tara ko dai ta zamo ta idanu ce wato shi ya fi kusa wanda ita wannan tana da tsaftar makuli da ko ko ta zamo kalbiya ce ta zuci ce shi ya sa ita tana da tsaftar makule biyu abin da ake nufi da a ce za ka juyar da tunaninka wanda yake ingantacce ga lura da halinsu da ka ƙara sakankan cewa yana yi wa cewa ita ɗinnan lauɗin harafi ne na cewa wani abu ba zai samu ba saboda samuwar wani abu sai fai kuru kaulu sai faɗin sai zamo tara tara ɗin da ma'anar ra'ayta da murari ne aka kawo amma ana nufin bari in ta zamo tana babinta daga ma'ana cewa tana nuna abin da ya huce walilmari in tsoron jihil musaqabala zarfan wa maf'ulan bihi wa badala zai zama kenan an bayyana magana da fili mari wanda yana zuwa ne dan abin da yake ya riga ya afku to amma wannan ko da yake abin bai riga ya afku ba amma an tabbatar da cewa sai ya afku a tayo a wato wannan matsin ta zama da ma'anar incin shar'iyya is kuma ya zama mai ma'anar iza ce sai magana ta zama mustaqabali abu ne wanda zai zo nan gaba amma dai na farko shi ya fi kusa amma dai ita ita kan zo don abin da zai zo nan gaba limari in warin jihil mustaqbala zarfan wa mafkulan bihi wa badala to
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل بدا لهم bari ma kano rufuna min kabri abin da sassance suna koyewa tun a da shine a yau ya fito gare su ya taba a duna abin da suke nisanta an sama ihi daga jinsa falayun nun ya zama bayan da za a dama a taron za su yi imani wakila wani kauna aka ce nazalat wannan ata so kada fi fi abi dalib a cikin lamarin abu dalib amma manzo sallallahu alaihi wasallama kana yanha an zalika yana hani daga a taba manzon Allah wala yumanu bihi amma kuma ba amince da shi ba sai zamo bid'a wato shi zai hana wasu daga taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma shi yana ganin ba abinda zai hana shi taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akoko yar shi yana ganin cewa ba zai ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taba manzon Allah din dai shine wato kin ba da gaskiya da shine ma'anar yin auna anhu yana nisanta daga gare shi gashi bai yadda a taba shi ba amma kuma ya imani da shi bai imanin ba anan a gane akwai ruwayoyi guda biyu akwai ruwayar da take nuna abu ɗalib har ya koma ga Allah bai imani da manzo ba sallallahu alaihi wasallam akwai ruwayar da take nuna a'a ai yayi ba yayi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan wakalin hakim yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam bi kaulihi da yake cewa wala qad alim hakika na tabbatar bi anna dina muhammadin to addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har da ne bari ya dina yana daga mafificin addinan halitta a matsayin sa na addini daular malamatu umman da ka azo ana zargina aw hazari sabbatan ko ina kiyaya ka azo ana zargina a ce dan na ga mutuwa ne shi yasa na ba da gaskiya lawa zattani yake cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam da ka same ni sama zalika mai baiwa da ba da gaskiyar ta wa mubina mai bayyanawa fasda aji amurka yake cewa da mazu ka bayyana da lamarinka ma alaika garar ma alaika garar to akwai ma a wata dusar bai sa ba ma alaika garar to ba wato aibi a gare ka ba abin da yake za a rintse a kansa wato ba aibi hatta uwarsa da fitura da rahina ha asani a jinginar da ni a cikin tarbaya ina abin jinginarwa ba hada qaulu ibn abbas cewa an yi وعن جاش وعمر بن دينار وسعيد بن جبير وهو الأقرب للسياق ما قبلها وما بعدها المعنى الأول فتأمل أشي تاسو كلي كافري شيني مفي فساتي to bal bada lahum ma kanu an ja'a to wa in yuriku da ila amsu ba abin da suke halakarwa in ba kawunan su ba wa ma li anna rarrahu alai dan cutar kafircin su akan su zai koma wa ma shurun ba san haka ba ba su san haka ba walau tara izu ke fuku ko an tashi balau tara izo ka ko alan nan ina ma a ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zaka gansu sanda za a tsaye da su akan wuta wannan akan cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake amma abinda malaman balaga suke faɗa shine irin nan magana ce wanda yake tasha tasha kowa wanda za ka yi a ce yana wajen duk wanda za a ce yana wajen shine yanda yake faɗa a bi'atul ma'ani wal aslu bil hidali lit ta'ayyuni wa tarku fihi lil umum al bayyin ina ma a ce kai da ake faɗa magana kana wajen sanda za a tsaye da kafiran nan za a bijirar da su alan nari akan wuta al-maqsud bi zalika maqsudi daga wannan manufa da wannan hikayatu ma sai qawmin al-kuffar haka to abin da zai afka daga kafirai yawmal qiyamati a ranar al-qiyama wato wata siliyatan wata siliyatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam asabi kuma an kawo wannan ne dan ya zamo an ba da hakuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wal ma'ana abinda ake nufi lab tafsiru bi aynika ya muhammadu da a ce za ka buɗe idanunka ka gani a sannan ya muhammadu da a ce za ka gani da idanunka ko kulabtu sulbi a duka ya muhaɗam za ka dubi baya ƙauli ha'ula'i abinda zai afirka wannan filayar ta lahira la ra'ayta amran azima da ka ga dabari mai girma ta tasalla bihi daga ta tasince da shi daga abin da ya kasa ya faru gare ka anan duniya ana magana ne da shugaban mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai tafsirin mujalaluddin suyudi ya faɗa idan ka ce wannan yana kudu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai samu tsinkaya bisa wannan ba tariko da ana faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita daga duniyar nan ba sai da ya gama kewayewa da duk wani abu da zai afku a duniya duk wani abu da zai afku a lahira to za a baka amsa cewa wannan kafin Allah ya sanar da shi ne bil ahira da abin da zai afku a lahira kuma ma aka sake ba da amsa da cewa maganar ta manzo ce sallallahu alaihi wasallama amma ana magana da shi ne amma ana nufin wani wara'a ra'a din ko dai ta zama basariya ce ita ce mai nasabtar mafuli daya wanda wannan shi ya fi kusa a au kalbiya ko ko ta zama kalbiya ce mai nasabtar mafule biyu abinda ake nufi da a ce za ka juyar da tunaninka wanda yake a sahiha ingantacce a cikin lura da halinsu da ka ƙara sakankan cewa laudin lautara din kayu ta zamo harfi ne na imtina'i faɗinsa tara tara da aka kawo murari'in sai zama ana nufin mari in tana kan babinta a ma'ana na cewa tana zuwa ne ga abin da yake ya huce lilmari in tsarar jihil mustaqbala sai zama kenan ya zo da fi'ili mari a don tabbatar da afkuwar abin ta yi insin mai ma'anar inci shafiya ko laudin mai ma'anar inci shafiya insin kuma ta zama mai ma'anar iza ce wato ta zama abu ne wanda zai zo nan gaba amma dai a ce tana nan akan babanta shi ya fi wato a ce ta nuna abin da yake ya riga ya afku ne ba wai abin da zai afku a nan gaba ba da a ce ya rasulallah ka gan su lokacin da aka bijirar da su akan wuta faɗalo suke cewa ya laitana ya faɗakar wasu ina ma a ce su nuraddu za a mai da su ila duniya izuwa duniya wala nuka zai bi ayati rabbina in ya so in an mai da su duniya ba za su taɓa karyatawa da ayoyin ubangiji ba sai su ce abin da aka yi a baya ba za a sake ba yau in za a mai da su duniya to ba za su karanta da ayoyin Allah ba wala kuna minal mu'minin za su zamo daga wanda suke mu'minai bi raf'il fi'laini istinafa akwai qira'a bi anan akwai wala nukazzibu bi ayati rabbina wala kunu minal mu'minina ya zama arafa a cikin ilai biyu ya zama istilafi ne ya zama istinafi ne kamar maganar sabuwa ce wala bihima akwai qira'a kuma ولا نكذب ونكون لأن سوف في إليه بيو في جواب التمني أكين جواب التمني ليس نادنا يا زمو أخي أنك نن تبوي باين واون تنسبتي في المراد أي بدابي وألا نكذب كما أنت مع عدم تكذيبنا ونكون مع كوننا من المؤمنين بل بدا لهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون to akwai kira'a ta uku kuma shine wa raf'il awwali da rafa'anta na farko wa nasbi sani da nasabta na biyu shine wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna wa nakuna an rafa'anta na farko an nasabta na biyu wa jawabu law jawabu law din mahzufi ne law ra'aita amran azima da ka ga lamari mai girma qala ta'ala ubangi tabaraka wa ta'ala shi bal lil iradi kyale wannan magana kyale wannan magana a lil'irabi an iradatul imani daga cewa suna nufin in an dawo da su dina za su imani al-mafhumi min tamanni wanda za a fahimta daga burin dawo da ce da suke burin a dawo da su duniya cewa ko an dawo da su duniya ba za su taba imani ba badalan ma kanu yufuna min qawl abinda suke boyewa a da can shine ya fito fili gare su bi kaulin da suke cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin sun rantse da Allah ubangijinsu cewa su dinnan ba mushrikai bane sai ya bayyana garin cewa ai su dinnan mushrikai ne da suna musun a ce su mushrikai ne amma kuma da aka yimki akan gabobin su suka sheda akan su da cewa su mushrikai ne kuma dole suka yadda yanda za a faɗa a nan gaba wato a cikin suratul hemin fustilat wa yawma nahshuru ada allahi ila nar fa muzaqun حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سموا وأبصارهم جلودهم ما كانوا يفعلون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وأنطقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستسرون أن يشهد عليكم سمكم ولا جلودكم ولا ولا أبصاركم لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعلمون da da farko in an tashe su an ce kun yi shirka sai su karin karin wallahi ba su yi shirka ba amma in aka yimki akan gabobinsu aka tambayi gabobin gabobin sai su shaida a kansu da cewa ai sun yi shirka shine sai su dawo suna zargin gabobin cewa me yasa za ku bada wannan mummunan shaida a kanmu sai gabobin su amsa musu da cewa Allah ne ya sa muka faɗa wanda shine mai iko akan komai Allah da shine ya halice ku tun farko da can da kuke aikata munanan ayyukan a gaban gaɓoɓinku kuke aikatawa ko da gaɓoɓin naku a sannan ɗauka kuke gaɓoɓin nan naku ba za su zo su shaida a kanku ba wannan shi ne abinda kuka zata mummuna da ubangiji ta baraka wata ala cewa bai da iko ya sa gaɓoɓin nan su yi magana to gashi yanzu allah ya sa gaɓoɓin naku sun magana sun ba da shaida a kanku wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahatum min al-hasirin shi yasa abinda suke boyewa a baya ya ce wallahi rabbi na maku na musulkin ya fito fili gare su fataman nan zalika shine suke wannan burin walau ruddu da a ce abin da suka nema na cewa a mai da su duniya an a mai da su duniya za su yi imani a ce an mai da su duniya ila duniya an mai da su duniya fara bisa takadiri takadirin da ba zai yiwu ba tunda Allah ya nufa a yanda Allah ya tsara in an je lahira shikenan an je lahira ba magana dawowa duniya la'adu da a ce ma za a dawo da su duniyar da komawa za su yi limanuhu an ga aikata abin da aka hale su daga gare shi mina shirki wanda shi ne tarar da wani da Allah da za a dawo da su duniya abin da suke kai dai za su sake komawa wannan tuban da suka yi ba tuba ne bane na gaskiya wa'annan haƙiƙa su da kazibuna makarata ne fi wa'adihim bil iman a cikin alkawarin da suka yi da baya da gaskiya ba za su ba da gaskiya din ba قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا أي منكر البعث ما سوسن داشن القيامة سيجوا إن هي gaba ɗaya rayuwa ba wani abu bace ayil hayatu rayuwa gaba ɗaya ba wani abu bace illa hayatu na duniya sai ko rayuwarsu ta duniya su a ganin su rayuwa gaba ɗaya ta duniya ce in an yi ta duniyar nan ta wuce to ko ba sauran wata rayuwa shi yasa wanda ya mutu ya mutu har abada ba magana a ce za a tashe shi a wa ma na nufin kusa suke cewa su ɗin nan sun tabbatar bayan za a yi wa a ce an tashe su suna musu tashi bayan mutuwa ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والمعنى abinda ake nufi annahum qalu cewa kafiran nan sun ce laysa lana hayatu ba su da wata rayuwa in gaira hazihil hayat ko gairu hazihil hayat in ba wannan rayuwar ba a natira da fiyawa da suke cikin ta ta duniya cewa ba wata rayuwa a lahira ai ba lahira ba balle a ce akwai wata rayuwa a cikin ta kuma nan da tsofi da bayan mauti bayan za a ce an tashe su bayan sun mutu balau tara ina ma a ce za ka ga halin da za su shiga ciki in zo ifu uriru ala rabbi yanda ake bijirar da su ga ubangiji bayan an tashe su an kai su gaban Allah da ra'ayta amran azim da kaga labari mai girma da kaga labari mai girma a wato kala ubangiji yace lahum gare su ala lisanil malaikati da sashen malaiku tawbiya dan yi musu urus ai da bin kirbil ba'as ubangiji yace ga masu sun tashin alkiyama allazina qalu masu cewa in hiya illa hayatuna dunya ai rayuwa gaba ɗaya ba wani abu ne sai rayuwar duniya to Allah zai faɗa musu a harshen mala'iku da fa abin zalika ma yaqalu inna Allah la yuzillu lil mulakal abin da yasa an fasu yace ala lisanil mala'ikati dan ya kauda maganar da ake faɗa wato cewa ai a wani wajen Allah ya ce ba zai kalle su ba ba zai musu magana ba aka ce eh shine da kansa ba zai musu magana ba amma zai umarci mala'iku su yi musu magana su ba su kai matsayin wanda Allah zai masa magana ba tunda ba su yarda da Allah ba ba su yarda da ayoyin Allah ba ubangiji zai ce da su a harshen mala'iku alaysa hadal ba'as wal hisabu bil haqi yanzu wannan tashi da aka tashe ku bayan mutuwar ku da wannan hisabin da aka za a yi muku ba gaskiya bane ba gaskiya bane qalu bala sai a gaskiya ne kware wa rabbina sun rantse da ubangiji innahul haqu cewa ai gaskiya ne tashin nan gaskiya ne hisabin nan gaskiya ne qala sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da su a harshen mala'ikun fazuqul azaba shin da yake haka ne ku je ku ci gaba da dandanar azaba bima kuntum takfuruna bihi fid dunya saboda kafircewa da kuka da azabar a duniya wanda ya yarda da azabar lahira a duniya shine ya samu tsira daga azabar lahira amma wanda bai yarda daga da wato azaba ba a lahira to kuma wannan shine ya jefa kansa a azabar lahira wanda ya yarda dama ai zai tsaya kokari ya ga bai aikata aikin da zai kai shi ga wannan azabar ba amma wanda bai yarda ba fa sai ta shaholiyarsa ya ringa ga ato tunda babu wata azaba za ba dai mutace kawai ba in ya laha ya tura duniya wa ma na nufa kusa akwai wani abu in ba wannan rayuwar ba waye zai ce ma wai za a tashi shi yasa sai ta shaholiya wanda shi ne zai gamu da azabar kuma to قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يذرون
tabbas wanda suka karyata daga musu ga Allah da kuma wasu ga Allah to wannan sun yi hasara ba ba hasara ga dan adam ya dauka cewa ai shi irin ya dauka cewa shi irin ba zai koma ga Allah ba saboda wannan ne yake sawa idan abin da zai laban nan inda dai ba a sauraron komawarsa ga Allah mai sauraron komawarsa ga Allah shi dole zai gane zai rage wasu abubuwa ko da zai wani abin na ɗan nasu amma dai zai rage a wurare da yawa dan yana tsoron ya zai zama in ya koma ga Allah subhanahu wataala amma wanda bai yarda da cewa zai koma ga Allah ba to shi kenan ya samu dama a tashar goliya shine wannan da suka karanta daga muwa da Allah bil ba'd shine tashin alkama kan hasira hakika sun yi babba hasara hatta idza ja'atu bisar hanyar da sa'ar kyama za su zo musu wato ƙarshen karyatawa ta su shine wakacin da sa'ar kyama za su zo musu alkyama su sa'ar kyama za su zo musu bagatata ba zato ba tsammani alhali ba zato ba tsammani a mutata futa kalu sai su dinga cewa ya hasratana suna da dama kwarai kwarai ke shi duk ta'allumi shine tsananin jin radadi suna jin radadi kwarai wanda uha da aka kira da aka ce ya hasratana majazi majazi ne ai haza a wani kifar ne ai yanzu ne fa lokacin ki ya kamata ki zo ki zo yanzu ne fa ke matukar da dama alama farwada na bisa abin da suka take da fiha a rayuwar su ta duniya ai duniya a duniya wa hum yahmiluna azara su ne za su dauki zinuban da suka yi ala zuhuri bisa bayan su ba wanda zai dauka musu bi an ta'atiyahum inda ba'ath ayyukan nasu munana zunuban nasu su zo musu daidai sanda aka tashi alkiyama fi aqbal shay'in surata a cikin mafi kowane abu a sura wa an tanhi rihan mafi koyinsa a kamshi kamshi wato koyin ya kai fiye da koyin duk wani abu fatar kabu wannan ayyuka nasu munana ta hau kansu warada ya zo annal mumina cewa wanda yake mumini za a da min kabri idan ya fito da kabarinsa sai mafi kyan abu ya tare shi a sura wa ya bururi ha mafi daɗin sa kamshi sai wannan abin ya ce da mumini ka san ni sai mumini ya ce ban san ka ba sai wannan abin ya ce da mumini ni ne aikin kan managarki ni ne aikin ka na gari da kai farkabni ka haure ya tsawaita kwarai na hau na wahal da kai na hauka a rayuwar duniya wannan shi ne fassara farko ubangiji tunan ranar da za mu tashi za mu tara masu tsoron allah ya zuwa ga ubangiji mai jin kai suna jama'a a neman girmamawa yana nufin almahaya amma kafirin ana tashinsa daga kabari sai wani abu kuna aka ma idare shi mafi doyi ya ce da shi ka san ne kafin ya ce a ban san ka ba sai wannan abu ya da shi ne aikin ka mummuna ya zaune ta kwarai ka hauna a rayuwar duniya ni ne a yau zan hauka wannan shi ne fassarar fadin ubangiji wani ya haɗu na asarar malarar ne a za su ɗaura wani su a bayan su da ala na'am sa'a ma yazuruna wannan abu da suke ɗauka muninsa ya kai ƙarshe ya kai ƙarshe a muni a hamluhum zalika wannan abu da suke ɗauka shi wato hamluhum ɗin shi ne mahasusu bizzami da shi ma ɗin ma da ma yazuruna shi ne fa'ilin sa'a ɗin وما الحياة الدنيا؟
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ubangiji ya ce wa mara hayatu duniya rayuwar duniya gaba ɗaya ba ta zama ba ai ishtigalu biha ai mai da hankali ga rayuwar duniya a ce ɗan adam gaba ɗaya ya mai ya zama ba zai sa a gaba sai rayuwar duniya to wannan abu bai zama ba illa lahau illa lahau sai kuma warge ne wa lahau da wasa wanda aure ne da wasa wani ma'ana abin da ake nufi an da ishigar da a cikin duniya cewa a mai da hankali a rayuwar duniya an yi matila da kabarin hidimar Allah ya zamo ɗan adam yana raye a duniya amma ba hidimar Allah ya sa a gaba ba ba biyayya ga Allah ya sa a gaba ba a wasa ne warge ne ba wai ana nufin zarar rayuwar duniya wasa ne ko warge ba bari duk abin da za a yi a rayuwar duniya amma ya zama zai fusata bawa ga Allah duk abin da zai fusata bawa ga Allah to wannan ya zama gurin shuka ne shukar da ba za a bebe ta ba sai a lahira dukkan abin da ko yake a nisanta rayayye a duniyar nan daga wato ubangiji tabaraka wata'ala to wannan nadama ce nadama ce shi yasa duk abin alheri ga ɗan adam shine ƙara fusatar ubangiji duk shari ga ɗan adam da wuce ne in nesa da ubangiji mata ba da kauta ana to wannan daru lahira wallahi gidan lahira khairu ita tafi wato muhammad da asu amma ayyukan biyu ma yakun alaiha da abin da zai taimaka akan ayyukan biyu fa min umuri lahira wannan yana da lamuran lahira wannan daru lahira wallahi gidan lahira وفي قراءة ولا دار الآخرة أو قراءة ولا دار الآخرة با وتبا ولا دار الآخرة أي الجنة أي الجنة خير إستفي إذا الذين يتقون قدك ما سدور الله لأن من أكاها domin amfanin lahira har su domin nan kadurati ko kudurati ya kubuta daga duk wani abu zai gurɓata ta wa izuha da'im isar ɗan adam a cikin a wato wanda yake na kirki in ya je lahira ya san da Allah yake ba shi abu ne wanda yake kurare a koyaushe a matsayin wanda ya isa yake sabanin isa duniya wanda wakaci ne takaitacce la yuran naka takallum da zai da kafaru fil bilad bata'un qalil a dan kaga wanda ba musulmi ba sun saki jiki su wannan su wannan su wannan a yau ka damu dan wani zuni ne dan kaɗan aka ba su to rayuwar duniya ba kowai wace wasa ne da wani jin wala daru lahira wallahi idan lahira wa fi kira wala daru lahira da ayin jannan aljanna khairu ta fi lillazi ne ta ga wanda suke jin tsoron ashirka suka bar tare da wani da Allah afala ta ajiru me zai hana ku gane wannan wata kira afala ya ajiruna wata kira kuma afala ta ajiruna zalika ba za su iya gane wannan bane fa yu'minun ya so su ba da gaskiya هل يعلم إنه ليحزنك الذي يقولون وإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون wannan adam ubangiji ya ce hakika muna sani muna sani alwasul min hadhihi aya manufa daga wannan aya wa ma ba da ha da abin da zai zo bayan ta ba da hakuri ga annabi sallallahu alaihi wasallama su abin da ya fi daga kafirai daga karantawa da suke masa daga yanki da waninsa kuma manufa da zuwa da wannan aya shi ne su zama ba da tsoro ga kafirai ko dai a samu su dawo daga kafircin ƙaddin na alam ta zo ne don tabbatarwa tabbas muna sane in ubangiji ya yi daidai da fata ubangiji kada alam lawar mu auto biye na mu ubangiji tabbas ya san wanda su ya hana wasu daga cikin bayansa fita don su yaƙi don taimakawa addini kada ya rabu lahu ma'auki da minkum wal qa'ilina li qiyamihim halumma ilayna wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila to mun san ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa lamarin da sha'anin abinda kafiran nan suke faɗa yana ɓata ma yana so sama da laka abin da suke faɗa ma min takarrimi na daga ƙaryatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babban abin da ya sa a gaba shi ne a ce kowa ma a cikin halitta ya tsira shi ya sa da an ce wani ya kama hanyar halaka sai zama abin yana damu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa wannan al'umma da ya kira su ya zama wasu da yawa a ciki ba su ba da imani ba su imani da shi ba sai ya zama abin da suke kai darkin imani da shi yana bata masa rai saboda me ya tabbatar cewa rashin imani da shi zai kai su wuta ne zai kai su wata da shi kuma manzara sallallahu alaihi wasallam baya son a ce wani a cikin al'umma ya je wuta kai nan hakika su la yukzibuna ba za su dangana ka ga ƙarya ba fisar a fisirri a koyi ilimi dan sanin su annaka sa'in cewa kai mai gaskiya ne wa fikira ta wata kira a bi tafi ai la yasibuna ka la yakzibuna ka kenan wata kira da an ci muna kai da kazo ba za su dangana ka da ƙarya ba walakin da zalimi na sai da abin da ke abu wanda suke alzalimai wani abu mawani almumani aka kawo suna zahiri inda za ka wani mai inda za ci walakin lahu sai dai su din nan bi ayati la ilaha suna mutum ayoyin Allah shine alqur'ani qur'ani yukazzibuna suna ƙaryatawa da qur'ani suna ƙaryatawa da qur'ani to wala kad na'am ولقد ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا ولا ما كذبوا وقولوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد كذب الرسل وأن يجي بعد بعد أولئك من صلى الله عليه وسلم yace hakika an karanta wasu manzannin min kablika da suka zo kafin zuwa ka fi sassafin da bisa lalasu wannan aya ta shi ta kunshi matukar ba da haƙuri ga manzan Allah sun lalasu da zama barsabaru alama kunzu suka yi dole duniya bisa karyata su ɗin da aka yi suka yi dole duniya bisa karyata su ɗin da aka yi wa rudu an cutar da su kwarai haka suka haƙura a ta samu nasu a ƙarshe taimakawa daga wajen Allah ta zo musu haka ƙarshe ta samu taimako daga wajen Allah yi laki kawai aka halakar da mutanen nasu fasbir a ta ya ci ya kan nasu ka yi haƙuri da mutanen ka har taimako daga Allah ya zo yi laki kawai ka ta halakar da mutanenka wanda Allah bai nufi imani ba mutanen wanda Allah bai nufi imani ba farshen su halaka da su za a abin ya faru kenan kuwa a ranar yakin badar aka kashe mutum saba'in a cikin su aka kama mutum saba'in wala mu badala kalmatina wannan tsari ne na Allah magana ce ta Allah magana ko ta Allah ba wanda ya sai ce zai sauya alkawarin Allah ba wanda ya sai ce zai tashi wannan alkawarin ai mawa'idan lahi bin nasir ai alkawarin da Allah ya gare ka da kuma dukkan wanda yake kan kadamin ka da cewa Allah zai taimake shi qala ta'ala wani tabaraka wa ta'ala ya ce wala kan sabaka kalimatu na li ibadina mursalin innahum lahum al-mansurun ai mun riga mun wa manzannin bayan mu manzanni alkawari cewa duk abin da ake ciki a ƙarshe su za su samu nasara wa qala ta'ala ubangiji ya faɗa kuma ka kaba laula azamanna ana ruwan rusul a wata ayar kuma yake faɗa inna lana suru sulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويموتون شر ba makawa wallahi sai mun taimaki manzannin mun taimaki duk waɗanda suke mummune taimakon namu yana nan tafatin ana rayuwar duniya haka ba kuma a lahira a wani wajen kuma yake faɗa wa inna dundana laumun galibuna wallahi rundunan mu su ne za su yi rinjaye sai ya sa ya rasu lalla kai duniya irin yadda suka yi duniya ta wasu an cutar da su da har taimakon mai zo musu bi ihilakin ƙauni da har kada da rasu su a ta ce ka nasu ko bai laki ƙauni kai ma ka gaba da juriya a kan abin da kake gamuwa da shi daga mutanen ka a ƙarshe za a halakar da wannan mutanen naka wanda dai suka ɗore bisa karyata ka wala ba da zikirin Allah ba wanda ya sai sauya alkawarin Allah wani kan da aka bi na bayan mutane ya rasu sallallahu alaihi wasallama hakika labaran manzanni da yawa ya zo an faɗa ma da dama daga labarin manzanni ba dukkan labarin manzanni ne aka faɗa wa wanzu da ta ara ke faɗa wani sunan karkasar zamu alaika min kabro wani sunan da lamna kasu su alaika an wajen kuma da karkasar na sunan min kabro min hun man kasar na alaika wa min hun man lamna kasu alaika a manzannin na akwai wanda mu faɗa ma labarin akwai wanda mu faɗa ma labarin ba amma iyaka wanda muka faɗa ma ya isa isina ya isa hakurkurtarwa gare ka ya rasulan a mun abinda ma ya sukuru bihi ga duka abinda zuciyarka za ta samu mutuwa da shi hakika ya zo ma daga labarin manzannin ne وإن كان كان كبر عليك إعرابهم فإن استطاع وإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
آه وإن كان كبر عليك إعرابهم idan lamarin da sha'anin ya zama kau da kan da suke daga gare ka kada kada suke daga su ba da wuce da kai yana damun ka a kau da kansu an yi islam da musulunci limin suka alayyau haka ɗaya zama yana damun ka saboda kai koyaushe abin da ka fi so shine a ce sun ba da gaskiya a yi da tsada ya rasu na kana da ikon an tattauna na faɗa ka nemo wani kan zanzaro fulani a nan duniya a wasu lamar ko kuma ka nemo wani tsari idan da zai haura kai duk sama'i zuwa sama ba ta ce mu aya in ya so ka zo musu da aya min makasha rabu daga abin da suke nema ko alto ka aikata al-ma'ana abin da ake nufi annaka ko innaka la tasdiqu zalika ba ka da iko haka ba kai ne mai kawo aya ba Allah ne mai kawo aya Allah ko zai kawo aya san da ya nufa fasbir kai juriya kai hakuri ta kuma har Allah ya hukunci sai ya ce a sabon nuzuniha sababin saukar wannan cewa an samu da ayyadin da ya fari da abdumanafin da a ya rasulun lahi ya zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasu jama'a daga ƙuraishawa wannan fitin mai ma'anan ma'a ce kamar an ce ma'ana farin min ƙuraishi faƙalu sai suka ce ya muhammadu ka zo mana da aya daga wajen Allah irin yadda annabawa suke aikatawa in ka zo mana da aya daga wajen Allah za mu gaskata ka ubangiji bai nufi zo da aya kafaru daga abin da suke nema wannan ya sa suka kau da kai daga manzo sai wannan ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin kwaɗayi ne akan ba da gaskiyar mutanensa sun ya manzon Allah ya ce idan kafiran nan suka tambaye shi aya ke ce ya rinka burin ina ma a ce Allah zai saukar da aya don sare a cikin imaninsu sai wannan aya ta sauka to in kana kuma alaika iraru walla idan kawai kansu ya dame ka to ka idan kana da dama ka nemo wani kwazazzabo a nan duniya au sullam ko ka nemo wani tsani matsala wanda ake takawa a hausa ma ilan sama zuwa sama ka tafi hujji a in ya so ka kawo musu a in ma ka rabu daga abin da suka nema to ka aikata haka al-ma'ana abin da ake nufi innaka la tansahu zalik ya rasulullah ba ka da ikon haka muna ta kuma shi yasa abin da yake akwai ka ci gaba da hakuri har zuwa lokacin da Allah zai hukunci tsakanin ka da su na ya taimake ka akai a halakar da su matuƙar ce ba dawowa suke suka ji ka ba walau sha Allah da Allah ya nufa da jama'a mu'alar guda da ya tara su bisa shirya walau sha Allah idan da Allah ya nufi shirya da su da ya tara su bisa shirya amma bai nufi shirya da su din ba ne shine yadda ayoyin da yawan Qur'ani yake ta faɗa inda Allah ya nufa gaba ɗaya duniya ba za a samu wanda ba zai ba da gaskiya da Allah ba duk duniya sai Allah sai mutane su ba da gaskiya da Allah wa sha'ar buka da man da amana man fil ladhi kullu jami'a afa anta kullu nas ta kullu min da Allah ya nufa ai duk wanda yake duniya imani zai amma Allah bai nufa ba za za ka da su za ka wa mutane dole ne sun ci ba da imani sun fi imani wa aka nuna nafsi dan tubina illa bi idnillah ويذر الرثة على الذين لا يؤمنون إن الذين لا يؤمنون في سورة يونس لأن آيات الشريعة رسول آيات ولا رسول الشريعة ولكن لما شاء ذلك ألا بسواك وفلم يؤمن وأن يسعى بس إيماني ما فلا تكونن من الجاهلين ككذبوا لجوئن لبسسن أبن داعيك أكيد ما أتنشبه ها أواتو أي الذين لا تسليم لهم أولا ما ميك كيف يعيش وفوج على فلا تجئب نفسك kanka ce za ka wahala kanka fi ɗallabi ko fi ta ɗallabi magdano a cikin neman abin da suke nema fa'inan lamin na din duk abin da za ka zo musu da shi kan faka taɓa ɗauka za su yi imani duk abin da za su ce a zo musu da shi an zo da shi za su imani ba imani za su ba saboda me allah da ba mai su imani ba haka alaihi kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azaba alladhi ai wanda daman Allah bai nufi su imani ba ya zama kalmarsa ta hau kansu cewa fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'iri wajen Allah ya halitta ya ce wa'annan ƴan aljanna ne wala ubali ban damu ba wannan kuma ƴan wuta ne wala ubali ban damu ba tun da lamarin haka ne shekarun ya za a yi wanda Allah ya nufi za shi aljanna ɗan aljanna ne zai ce aljanna wanda kuma Allah ya nufi cewa dan wuta ne wutar za shi bayan da za a yi a duniya da tafiyar dahira ya zama ya koma ga aljanna shi yasa Allah ya bamu wata shari'a amin shari'a Allah shari'a bayan Allah